الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan wannan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna yin talata 28 kenan ga watan jimadar huda hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1442 muna kuma sha biyu ga watan daya shekara ta 2021 Allah ya kaddara mana zama a cikin wannan masallaci na kofar arewa cikin garin Gumal dan ci gaba da karanta littafin Al-Adabul Mufrad na Imam Bukhari mun kwana da cikin babi na 288 ƙarƙarhin hadisi na 673 da haka karatunmu na yau a cikin darasi na 105 kenan ko zai fara akan hadisi na 674 a shafi na 248 Allah ya mada jagoranci Imam al-Bukhari ya ce haddathana Amr bin Marzuq qala akhbarana Shu'ba ana bi Ishaq عن أبي الأحوص عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو har yanzu dai muna babukan da suke magana akan addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to manzon Allah ya kasance yana addu'a da fadin Allahumma inni as'aluka al-huda Allah ina roƙonka shiriya har yanzu dai shiriya a bar nema mun wuce hadisai da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana maimaita wannan kalmar Allahumma inni as'aluka al-huda wal afafa Allah ina neman kamewa da kauda kai afaf ko iffa ita ce kamewa duk abin da bai dace ba zai iya zubar da mutunci zai nuna kwadayi zai nuna zarmiya to ana roƙon ubangiji ya kame ka kai nesa nesa da wannan abu wal ghina Allah ina roƙonka wadata wa qala ashabuna cikin almajirai da suke riwayar wannan hadisin suka ce daga riwayar amru suka ce wa tuqa akwai inda ake kara wa tuqa Allahumma inni as'aluka al-huda wal afafa wal ghina wat tuqa ko Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina Allah ina roƙonka shiriya ina roƙonka tsoronka da biyayya a gare ka Allah ina roƙonka kamewa da kau da kai Allah yana neman roƙonka ko ina roƙonka ka bani wadata, wadata ta zuci da wadata ta zahiri. Allah ya samu dace. Wani har yanzu yana gwadanta maka muhimmancin addu'a, manzon Allah babu ruwan sama da shi. Kuma inda rana ɗaya Allah ma ya sauke kuma bai faru ba ɗin. Da bai dace a nemi shiriyar ba ko mutum ya ga cewa shi ya shiryu, da ba muhimmanci da manzon Allah bai yi ba. Kwanakin ba aka bar labari wani ya ce shi a yanzu sun wuce su roƙi Allah shirya da su sun gama gane shirya. ana faɗa mun nace Allah sarki wannan abin tausayi ne bai san Allah ba eh duk wanda ya san Allah Allah bai masa garaje in ka je karshen hadisin addu'a ta manzon Allah zai gwada maka wane ne Allah madaukakin sa so duk yadda kake ganin kana kan shiriya kana kan daidai kana kan abin da ya dace Allah ya rufa ma asiri kana da bukatar ka roki Allah Allah ya samu dace حدثنا بيان قال حدثنا يزيد قال حدثنا الجريري عن ثمامة ابن حزم قال سمعت شيخا ينادي بأعلى صوتي ناجي wani malami wani dattijo yana faɗi da ƙarfi yana daga murya yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min ash-sharri Allah ina roƙonka ka kare ni daga sharri la yakhliquhu shay'un sharrin da babu abin da ke cakuduwa da shi qultu sai shi sumama ya ce man hada shinku wannan wani dattijo ne wani tsawo ne haka ila sai aka ce abu dardari wani abu dardari ne bai faɗi ba Allahumma inni a'udhu bika min ash-sharri la yakhliquhu shay'un Allah ina roƙonka kariya daga sharrin da ba abin da ke rataya da shi ko yake gwamutsuwa da shi wa zai ga mana me abun bukata cikin addu'ar na dade ina ta nazari akan lafazin addu'a menene hikimar neman ta na'am eh na'am
idan sharri da alheri ya samu
na'am da yawa mutane yana tabbata wajen gane alama na'am shi yasa su yake da Allah subhanahu wa ta'ala ya raba shi da koya wannan sharri da su wannan masu na'am an gane ka a ya so yi magana da ya ce shi idan sharri ya haɗu da alkhairi yana rikitar da mutane ko ko ba kake cewa ba to shi sa hikima ce a raba shi da sharrin da babu alkhairi la ya khiluhu shay'un ko na'am menene hikimar addu'ar to a takaice na'am gano san a baya na akwai sharin da yake akwai alkhairi cikin sa na na na na na bashiru bil janna ala balwal tusibu ko ko yusibu ko eh a masa albishir da aljanna bisa wani ibtila'i da zai same shi ko shi kake nema a menene sharrin a ciki shi wancan jarabawa ce ibtila'i ne wannan kuma sharri ne ko wallahu alam ina ga kamar akwai fikihu ne cikin magana ta abur dardai babu wani alkhairi a duniya da babu sharri a cikinsa sai ɗan kaɗan ko inda akwai kusan na daɗe ina tunani ni har yanzu ban ga abin da Allah bai wa iske suna yi a duniya ba duk wani alkhairi da ƙarshe za ka ga akwai wata matsala ko wata tangarɗa cikin shi kuma duk wani sharri za a ga akwai wani sofa ne sharri akwai wani sofa ne na alkhairi a cikin shi hatta giya da aka tambayi Allah madaukakin sarki hukuncinta sai sai kulfihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas akwai zunubi mai girma wa manafi'u lin-nas akwai kuma amfani ga mutane sai a auna to da sharri da alkhairi wanne ne yafi sai sai wa ismuhuma akbaru min nafihima amma zunubin da cutarwa sama yake da amfanin su so mai hankali in ya kalla abu mai cutarwa da mai alkhairi amma cutar ta fi yawa zai iya barin sa so watakila yana so ya gwada maka Allah duk inda sharri yake Allah samu maganin amma babban abin da nake gudu cikin sa shine sharrin da ba a samun amfani komai a sharri ne tsagwaro ba zai amfane ka a duniya ba ba zai amfane ka a lahira ba in ya same ka a duniya ba zai kara maka imani ba a wajen Allah ba zai kara ma daraja ba ko ba za ka samu kuɗi ba ba za ka samu matsayi ba kaga wannan sharrin ba shi da wani amfani ta kowace fuska isa ya ɗauke ya kalle ya ce wannan wani malami ne ko wani dattijo ne mai wani addu'a aka kai masa abu darda ko ba ka nan kaga girgi da kai zai ta na da wannan kaman ya ce kenan Allahumma inni a'udhu bika min sharri la yakhliquhu shay'un sharrin da wani abu baya ka kuduwa da shi qultu sai nace man hada shaykh wani ne wannan malami ko kuma Allah ina neman tsarinka daga sharri neman tsarin da ba abin da ke cakuduwa da shi mana neman sharrin da nake nema Allah ka tsare ni ko rawa zuciya ta barta yi ko inda inda barta yi Allah duk inda sharri yake Allah a dauke min shi kar hada ni da shi wallahu ta'ala a'lam Allah ya samu dace حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إسرائيل عن مجزع عن عبد الله ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من الله صلى الله عليه وسلم ينشوى Allahumma tahhirni bisalji Allah ka tsaftace ni bisalji da bisassan kara ita ce asalj ko snow bisassan kara da take zuba wal baradi da fatha dukan su ko Allah ka tsarkake ni da kai amfani da bisassan kara wajen wance dattin da yake jikina wal baradi da kwayar kankara idan ana ruwan sama in ka duba mu'jam a kan albarat sai yake cewa shi ne dunkulallen ruwa da yake fadowa daga sama kai ba an tsagiran yanka ɗan ƙulƙul shi ne abu da ake kare da fasara alfara albarat abin da ruwan da yake fadowa a dunkule daga cikin jazumare alma'u jamid daskararren ruwa da yake faɗuwa ta cikin gajin mare kuma yanka ne ƙulƙulƙul ya fi kama da kankara ko in ana ruwan sama za ka ji an ce an yi ruwan sama har da kankara ko to kankara ta ruwan sama tana da bambanci kuma da dusar kankara ko ita wannan suno ce sai a guri mai jarabar sanyi in aka yi jarabar sanyi sanyin ya wuce zero aka higa minus ko to shi ne za a ga dusar kankara ta zuba to wannan dusar in aka yi amfani da ita tana da tasiri wajen wanke datti yasa nake neman malaman kimiyya ka auna mana waɗannan lafuzan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ilimin da za a fita a ciki akwai dattin da in yanke fita aka yi amfani da dattin kara zai fita akwai dattin da cikin jiki ko tufafi in yanke fita kankara da take zubowa da damuna inda wani ya gwada ya tsari wannan kankara ko ya tsince su ya yi amfani da su wajen wanki zai wani abu manzo Allah ba zai faɗe su kawai da cikon lafazi ba in ya faɗa lalle akwai ma'ana a ciki yana cewa to Allah ta tsarkake ni bisalti da dukkan kankara walbaradi da kankarar da take faɗowa cikin ruwan sama walma'il bari da ruwa mai sanyi kama yuqahharu thawbud danisi kama yadda ake tsaftace tufafi mai datti minal wasafi daga dattin nashi Allah ka yi amfani da waɗannan abubuwan ka tsaftace ni irin yadda ake amfani da su a tsaftace tufafi mai datti Daka duk abin da ya kama tufafi na datti da waye ina kallon inda wasu su jarraba a zuba waɗannan abubuwan a gani insha Allah za su yi tasiri wajen wanke in an samu dutsen kankara inda a ɗauko ta a tsoma kaya a ciki a jika su a gani za su saka ta ko ba su saka ta ba in an yi ruwan sama a tsince ta a zuba a gurin da ya tabo ya ciwon kuwa inda ba za a samu tasiri ko ba za a samu ba wani lokacin madadin amfani da ruwa ɗauko ruwan firji a zuba wa kaya a gani zai wanke ko ba zai wanke shi ba wallahu ta'ala ala amma lalle ba za a rasa hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki ba Allah ya sa mu dace babban abin da Allah tsarkake mu daga cikin dattin mu da kurakuran mu thumma yaqulu sannan sai manzon Allah ya ce Allahumma rabbana lakal hamdu ya ubangiji godiya a gare ka take mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil amashita min shay'in ba'du wani lokacin yana faɗin wannan musamman bayan ya ɗago daga ruku'u karatun da muka yi na wannan satin kenan a cikin sifatu sala na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan haka na bar ta a koma sifatu sala wanda yake nan yana nan wanda baya nan baya nan ko haddathana amr ibn marzuq qala akhbarana shu'ba qala haddathana sabit an anas an annabi sallallahu alaihi wa sallam ana zai ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yawan faɗin wannan addu'a kana yukfiru an yada'u ko yada'u bi hadha ad-du'a yana yawan addu'a da wannan addu'a din Allahumma atina fid dunya hasana Allah a duniya ka ba mu kyakkyawa wa fil akhirati hasana alahira ma ya Allah ka ba mu kyakkyawa wa qina azaban nari ka tsare mu azaban wuta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗin wannan addu'ar da yawa Allah rayuwar duniya ka sa mu yi ta cikin sauki da daɗi Allah idan mun je lahira ka yi mana hisabi cikin sauƙi da daɗi Allah a kare mu shiga azabar wuta wannan ya fi kowa cin riba a rayuwa ka yi rayuwa a inuwa a sanyi ka je lahira a sa ka inuwar ar'ashi hisabin ka a buɗa a ce a wuce eh fa man zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz Allah da kansa yace duk wanda aka kautar da shi wuta aka shigar da ni aljanna Allah da kansa ya taba Allah ka samu taba Allah ka samu wuri eh rabbana atina ko allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar akwai da rubuto san satin yana tambaya ko a iya fada rabbana atina fid dunya hasana a cikin sallah ba a fadi saboda me aya ce ta alqur'ani amma in ka dauki wannan sai kai amfani da ita Allahumma atina fid dunya hasana wannan addu'a ce ba aya bace ba ko amma ta yi kama da ayar Qur'ani ya ubangiji a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira ka ba mu kyakkyawa ka tsare mu azabar wuta wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya san ba za a rasa ɗan kurakurai ba a tare da shi sai yake ta addu'a Allah jille kun da nama Allah ka gaggauta mun azaban sa a duniya kar a je lahira a kama ni da shi kawai sai yake ta rahin lafiya yake matsewa yake karewa karkat karkar yake karewa wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ziyara sai ya gaje kullun kamewa yake karewa yake bushewa yake sai kai baka wata addu'a ba sai ina yi sai me kake yi ta yana cewa ubangiji idan ina da laifin da za a kama ni da shi a gaggauta mun azabar sa a duniya a huta sai ta ai ba za ka iya ba yace ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ka huta sai a ba rayuwa mai dadi a duniya amma rayuwa mai dadi a lahira kurakuran da kake jin tsoro sai Allah ya kankare ka shiga aljanna wutar ba za ta taba ka ba ya fi sauki to shi yasa jiya da dan adam yake ganin zai iya hirya ubangiji wala bai isa ba musamman a bangaren azaba wasu za ga su abin alfahari a mu ai mun san kawai dole ma ne an mana azaba ko zama wakafi ne ilmi haka za ka ji mutum yana faɗa kamar wai kamar wakafin duniya ita kuma rayuwar lahira aka ce kawai za ka zame a kan sara'i kafin ka je a tafo ka a dawo da kai ai ka gamu da bala'i tangadi Allah ka rawa mu da shi akan hisabi akan sara'i ai kyanta kawai kana hawa tot tot an gama kawai da ka hau farkon ka ganka a ƙarfi an gama amma amma wannan marin ko irin da yan fim kake yi wannan tangadin ai da matsala Allah ka tsare mu Allah ka samu gama lafiya al'amarin lahira ya wuce yadda mutane suke sun so ya rufe da mutane suke tsammani lahira ta wuce a cikin da Allah ya ce ana busa kaho alamu kawai yaro zai yi furfura kai ka san bala'in ba kaɗan ba ne dan ga duk ƙwarin halin mutum ya ga wani lokaci sai shekara arba'in ta ɗora za ga farin gahi ɗaus yana fitowa ya fara tunani yanzu fa in na mutu ya za a yi da gidana ya za a yi da matata na yara ƙanana wannan ba aure ya za a samu kuɗin aure wani ya ji karatu wani wannan fa su ne suke haɗuwa ga kan yana fara ud kan yana bulla ko to yanzu wannan kaga za a daɗe kafin jikin ya fara tambaye da farfara ta fara rubuta amma wannan ana busa ƙaho yana ɗagawa zai ga bala'i ko ne ga burbura ta ko'ina ta yi ne mai kai shi ai bala'in ba ƙarami ba ne Allah ka samu je a sa'a Allah ka samu gama lafiya Allah azaba ta sakan ɗaya ba ma bukata ta Allah ka kare mu Allah ka tsare mu qala shu'ba shu'ba yace fa zakartuhu li qatada na ambata wa qatada wannan magana ta Anas fa qala kana Anas yad'u bihi wa lam yarfa'u ya ce anas dai yana yawan wannan addu'ar amma bai danganta ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba shi kuma qatada yana cikin manyan manyan almajiran anas ibn malik a ta karatun tafsiri yawanci riwaya shi ana riwaya ta hanyar qatada zuwa ga anas ibn malik wallahu ta'ala a'lam hadathana musa amma za mu tadda kuma hadisi a gaba wanda yake kwatanta kuma zahiri manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine yake wannan addu'a da haka shi qatada ya ji anas yana addu'ar amma bai taɓa ce musu ba manzon Allah ne nan kuma kaga ya faɗa wa waɗannan mutanen cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na addu'a da wannan lafazi hadathana Musa qala hadathana Hammad ya'ni ibn Salama an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha an Sa'id ibn Yasari an Abi Hurairah كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من الله صلى الله عليه وسلم yana cewa اللهم اني اعوذ بك من الفقر الله ina neman tsarin ka daga talauci walfilla da ƙaranci walfilla da ƙasƙanci talauci ƙaranci da ƙasƙanci mun san talauci ba buƙatar ƙarin bayani ko rahim babu a ajihu babu a gida babu a banki ba ka da alfarmar da za a baka ina ga ita ce talauci ko kana ji kana gani dan malili ya gagare ka a war a gurin ya aure ta gagare ka ka kwana cikin ka yana ihu wata kin rigar ba wanki ba sabuwa ba tsohuwa ga faci ga kaza wanda dai alama ce ta talauci wal illa Allah kakka sanya ni cikin minority duk inda zan shiga a ce mu ne ɗan kaɗan muna jin tsoro muna takure Allah ka raba mu da irin wannan gurin duk inda zan shiga in je cikin alfarma cikin dangi cikin ƴan uwa ko addini za ka yi Allah muna roƙo ka samu inda za mu ji cewa muna da sakewa a cikin yan uwanmu muke amma a kai ka wani gari a ce ai ko uku ne kaɗai musulmi a garin a kuna da matsala wata matsalan ta rikice muku ya za a yi ya za ku yi da sallar asubahi ɗaya yana ɗanta noma ɗaya yana kan tudu ɗaya yana can gaba da balarabe in za ku yi sallah za ku yi kowa ta hawa zai ko kuma ko haɗaki zai rika yi kullum haka akwai matsala to ka ganka hatta a cikin musulmin ka ganka kuna da yawa akwai daɗi masu aƙida irin ta aka irin ta ahalus sunna ka ganku kuna da yawa wannan akwai daɗi a eh in gurin aiki ne masu ra'ayin gaskiya irin naka ka ganku kuna da yawa akwai daɗi a kai ka ma'aikata kai kaɗai da kake yaki da barna za ka ji a takura kake so ina roƙon ubangiji Allah kar ka sa ni cikin killa mana killa fa da suke ko akan gaskiya ne Allah ka sa ina da abokan tarayya akan wannan gaskiya duk yadda kake da gaskiya da jajircewa in ba ka da wanda kuke tarayya cikin ra'ayi to kana da matsala sai yake addu'a to Allah ina roƙonka ka kare ni talauci ka kare ni zama cikin ƙilla ƙaranci wa zilla da kaskanci rayuwar kaskanci kowace iri ce Allah ta sauke mana shi yasa hatta sana'o'i su larabawa akwai sana'o'i da ake musu kallon kamar sana'a ce ta kaskanci to gudun da suke ba sa to wata malam bahaushe yana daga cikin wanda ba sa yin wannan addu'a duk yawanci sana'a ta kaskanci za ka ga shi yake rungumata yanzu in ya muri idan ya zo garin ku in ya auna sana'a kaza da kaza ta kaskanci ce ba zai yi ba zai zo bai da ko kwabo a garin zai jari amma sana'a kaza da kaza ba zai yi ba saboda ba a kuɗi a cikin ta ba a samun kwanciyar hankali ka dai ta abinci in kai ta so wani lokacin mutane ko sana'a za su yi su duba mai alfarma mai daraja su yi ta babu laifi mutum ya rufa kansa asiri yayi kowace irin aiki ce da a cikin bai ba laifi yayi amma in za ka yi ka nemi babba in za ka fara sana'a ba duk wanda zan bada misali da yayi hakuri ba rena masa ne ba kuma ban sai bai canja a gobe in za ka fara sana'a kar baka ce a baka jari za ka fara yin barci ba laifi ba ne amma sana'ar ta yi ƙanƙanta in ka fara yin barci tun daga safa har magariba hannu nawa za ka yi ke nawa za ka samu bukatar nawa za ka yi kanka ce a baka kuɗi ka yi shushaina ko a baka kuɗi ka yi wandar takalma ko ka zama to waɗansu masu sana'a akwai wasu ƙananan sana'o'i ban na so in ci gaba da mata kai shi ƙara yawan mata da su sana'o'i ko wannan ƙananan sana'o'i gani suke ko aure ka je a baka in sana'ar ka kaza ce kar a baka saboda me ba a ganin mutane ne masu kima masu daraja shi yasa kuma za ga duk annabawa da Allah ya turo irin waɗannan sana'o'in ba sa yi akwai sana'o'in da kai ka kula sai an yi da kyau ake kallon su so inda nau'i na kaskanci a ciki ba a yi musamman idan ka je gari za a yi ma wankin takalma musamman irin rahin kuke da turawa suke ba turai mai koma kafarka da takalmi ko arne takalmi na kafarsa zai dora akan cinyar ka kowa ka saka goge masa akwai tsantsanci a cikin kakai ta musamman mutum ya mai ko kafa ya dora ka sa masa kurkurkurkurkurkur ka wanke ya zaro kuɗi ya je kama akwai nau'i na tsantsanci ya kamata mai imani kare karɓi irin wannan sana'o'i da haka ko sana'a ce mutum ya duba wacce take akwai mutunci akwai daraja amma kuma karka yi girman kai in ka rasa sai ita ka yi ta a matsayin tsanin da za ka dana ka wuce gaba e zuciyarka ka yadda eh wannan zan yi ta ne ta wucin gadi amma ka maida ta sana'a ka ta dindindin kada zuciyarka ta karba ana so mutum ya zama to mai izza amma izza ta imani kuma izza akan masu karancin imani ana so dan adam ya samu wannan أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم a tare da ‘yan uwansa masu imani abokan da awa za su iya kaskantar da kai kuma yana ji sun san wannan addini ne haɗa mu ba matsala amma idan ka zo da wani arnancin ka da wata muguwar aƙidar ka da wai'a ba kai saka nasa su ba duk ta inda ka zo ba su karɓi ba haka Allah ya zautu a izzatin alal kafirina suna dagewa akan addinin Allah ba sa jin tsoron mai zargi Allah ya samu dace to manzo Allah ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-faqri wal qillati wal zillati wa a'udhu bika an azlima Allah ina roƙonka ka tsare ni kar in yi zalunci aw uzlama ko kuma ni azalunce ni Allah kada in zalunta Allah kada azalunce ni ko ne ba da dadi a sai ka zama kawai tsargajiyar kuka mai dadin hawa kowa ya zo ya taka kai ya wuce kowa zo ya taka kai ya wuce kawai ya san ba abin da za a yi ko ka so aka aka ce wana na wana ne duwanda aka ba kawai sa a jihu ya aka yi kawai zai cinye kuma ya san ba abin da za ka iya to wani lokacin in an ci a jika da zafi a yi jaraba a hau a faɗo ya aka yi sai kawai nawa aka ci a dawo min da shi to na gama aka ba wani za ga da wurin na kiran ka awa wani zo karɓi sabonka saboda ya san in ya ci hima za a yi jaraba to wani lokacin yan adam ba a so mutum ya zamanto mai saurin karɓar zalunci kuma kar ka zamanto gunda za a ke zaluntar ka mutum ya daina karɓar zalunci sai inda karfinsa ya kare ya sa addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wansurni wala tansur alayya Allah ka taimake ni kar ka ba da dama a kaina ko zalunci ne Allah kar ka ba da dama a zalunce amma cika ka sai baka yadda ba shi yasa wani lokacin muna da saukin hali an taba ce kawai Allah ya sa Allah ya rama mu eh mun je lahira wani lokaci in kai asara dubu goma ai ta ja'aba ka ƙara asara dubu a hirin wacan goma ta dawo ba ka rasa goma ba za ta maka maganin goma da goma da goma da goma da goma a gaba ka kai wannan mutumin da raba a in ka ta'a ba za a yi barci ba wani lokacin sai an fanka da wannan zafin sa da za a zauna lafiya kanu Allah ya sa mu dace حدثنا محمد ابن أبي بكر قال حدثنا معتمر الليل عن ثابت بن عجلان عن أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم منكسر شيء وجاء النبي صلى الله عليه وسلم استبت أغريشي فدعا بدعاء كثير سيئ الدعوء ما سيوا لأنه yana ta addu'o'i yana ta addu'o'i yana ta addu'o'i la nahfazuhu yace ba za mu iya haddacewa saboda addu'a ta yawa fa kunna sai muka ce da'auta bi du'a illa nahfazuhu kai doguwar addu'ar da ba za mu rike ba fa qala sai ce sa'unabbi'ukum bi shay'in yajma'u dhalika kullahu lakum zan ba ku labarin abinda in kun faɗa zai tattare duk abinda na faɗa ko tun daga safa ne har dare ma'ana zan ba ku ta formula ku rike idan kuka yi applying duk abinda na faɗa ya faɗo ciki ku ce me اللهم إنا نسألك مما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الله إنا روقنك da duk abin da annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya roke ka ya hada na alkhairi kenan ko to kaga ko shekara su cinye yana addu'a da ka faɗi wannan in Allah ya amfa ka same ta wa nasta'inuka Allah muna neman tsarin ka min masta'adaka minhu da abin da ya nemi tsarin ka nabiyuka muhammadin sallallahu alaihi wa sallam annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah muna roƙonka da addu'ar annabi muna neman tsarinka da tsarin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya roƙe ka Allahumma anta al-musta'an Allah kai ne abun dogaro wa alayka al-balagh Allah kai ne mai isarwa dukkan dan adam gajiyayye ne bai isa je inda ya kamata ya je ba amma duk wanda ya dogara da Allah sai Allah ya isar masa sai Allah ya kashi inda ba zai je ba wala haula wala quwwata illa billah babu ni babu dubara face a wajen Allah madaukakin sarki aw kama qala ko kamar yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa na malam ya faɗa dangane da zarga hadisi na'am dan dama dai ina tunanin kamar na kiyaye shi lafazin hadisin malamai sun ce akwai inda lafazin hadisin ya inganta mu ta a hadisin Aisha ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi dogayen addu'o'i ko ya tada ta tana dogayen addu'o'i sai dunkule mata inda za ta faɗi wannan da ta huta ki ce Allah ina roƙonka da alkhairin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙe ka ina neman tsarinka da sharrin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi kariya da ke ya fi miki alkhairi akan wannan doguwar addu'a da kike yi so kaga ji riwayar ta wannan hanyar akwai matsala dan akwai mai zaifanci a ciki amma lafazin ina roƙonka da roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina neman tsarin ka da tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne tsari da shi wannan kuma ya inganta حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن يزيد بن الحاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة النار mun ta wuce hadisin a baya ko Allah yana neman ka tsare ni fitinar masihu dajjal ka tsare ni fitinar wutar jahannama Allah ka tsare ni kuna ta wutar jahannama Allah ka tsare ni yawmahum ala nari yuftanuna kalmar fitina tana nufin kuna ko na حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن نصير بن أبي الأشعر عن عطاء بن السائب عن سعيد قال كان ابن عباس يقول الله ابن عباس ينسوى اللهم قنعني بما رزقتني الله تسامو قناعة gamsuwa da abin da ta azurta ni da shi wa barik li fihi ka sanya mun albarka cikin shi duk abin da ka bani Allah ka sa zuciyata ta yadda da shi ka sa mun albarka a ciki wa khuluf alayya ka canja min kulla ga'ibatin duk abin da ya kauce bai zo gare ni ba bi khairin da abin da ya fi shi alkhairi ma'ana duk abin da na yi fafutukar nema na dage ban samu ba kaga bai zo hannunka ba kenan ya zame maka gaibu ko to wannan abin da ya kasa zuwa bayan na yi fafutukan neman sa to Allah ka canja min da wanda ya fi shi alkhairi watakil duk fafutukan da kai da neman da kai babu alkhairi sai Allah ya ɗauke maka to tun da ka ɗauke min Allah ba ni wanda ya fi shi alkhairi shi ma sun sai hadisin da yake حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس قال كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الدعاء من الله صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أنا يا ساكي كاوت مرفوعي يا رزواج من ذن الله سيرا لم تستبس أجريش حدثنا الحسن ابن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي سفيان ويزيد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول من ذا الله ينا يوم فدي اللهم يا مقلب القلوب Allah Ubangiji mai jujjuya zukata, sabbit kalbi ala dini ka tabbatar da zuciyata a kan addininka. A can hadisin da muka buɗe yau yana roƙon shirya. Yanzu yana gaya maka cewa zukata Allah jujjuya su yake, wata ran su juya su kalli alkhairi, wata ran su juya ka ga sharrin ma neman su. sau da kansa yake addu'a Allah duk yadda kake jujjuya zuciyar Allah ka juya ta bangaren addini ka tabbatar da ita kar a juya ta daga bangaren da yake na addini ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dini to kaga wannan shine magana da na faɗa wanda yace shi ya fi karfin ya roki Allah shiriya ya gane ta ya yi da kai shi sai a nuna ma shiriyar ka ga shiriyar kuma sai a hana ka binta sai ka yi baka da za ka yi shi yasa hatta ka ganka akan addini kana addini sai ka samu agaji daga gurin Allah in Allah bai agaza maka ba wallahi ba za ka gane ba inda ma za ka gane akwai taimakon Allah in Allah ya ga dama sai dauke kai kai ka iskin wuri aji dukkan ma ba wanda ya san Allah maga yadda za ka kuma ina dibara take babu in Allah ya ga dama duk wani ɗan rasulun din da suke tika tika din wannan banda dukan jikin su ba abin da suke Allah ya ga ma ɗan rasulun ba abin da ka sani kawai ya daga karfe da ajewa hannun ya yi kwanci ka fito ka ihu da ɗan fans kuma kana faɗa a kan belt ko haka da jimanin sana a jace wani malamin da ba abin da ya kawo waki a duniya kamar yan rasulun ya ce dukansu kowa fans gare shi amma kuma suna faɗa a kan belt na ga abin akwai abin mamaki ke akwai tuka da rora so akwai yanayin da ka tsinci kanka a gurin kai ka tabbata akwai alfama Allah madaukakin kai wallahi ka shiga wani ungurumin dajin a ce ma dan adam ne yake rayuwa ka kalli rayuwa ka kalli ta kar ka dan fada da jin dadi da arziki kadai kai ka san cewa ka mai tazara wani na rantsa ma da Allah inda aka ajihi zai he karbe zikiran sallah kai ka san wannan rayuwarsa akwai abin so he kara zai bai zikiran sallah wani na to akwai wanda ya ce hidai tafi karatu ya wata karatu a wata kasa ce kawai dai Allah ya gafarta masa da Allah ya sa bai dawo akwai matsala shi kawai da yaje tun daga fara karatu ma ya manta wai da hidan wata kasa ne wani irin a ya manta kawai an shiga duniyar shi kawai giya ce da mata da komai yau mutum ko aiki ya tafi irin su Rasha irin su wannan kasar wa take da suna Ukraine ko su ne suke makwabta da juna za ga duk duniya ba wanda ya fi karuwanci duk duniya so in kawai karuwanci ga hannun tsirara da kasan kawai tallari fi a wuta ko kuma da kasar ruwan kwalbaci aka yi to irin wannan gurin gajiya ga mata ga rahin addini ga kaza in ka tsinci kanka a wannan gurin sai ka tabbatar akwai sarrafawa so ka ganka a gurin da ake addini ma ka ji kiran sallah ka ji da'awa ka ji wa'azi ka ji kaza kai ka san Allah yana son ka da alkhairi to ka roki Allah ya nuna ma alkhairi ya nuna ma gaskiya ka gane gaskiyar kuma ya tabbatar da kai akan gaskiya اللهم اني اسالك الهدى والعفاف والغنى كما تبارك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الله تثبت da zuciyata akan addini Allah ka tabbatar da mu حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا رجل من أسلم يقال له مجزع قال سمعت عبد الله ابن أبي أوفى ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالبرد والثلج والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب الله تكنكني من ذنوبي ونقني كتبتني كما ينقى الثوب الابيض من الدنس كما يدعي تبتتي فرن تفاتي لغدتي مموتي شي ابايا حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم cikin addu'ar manzon Allah ila da mutum tabbata a gare ni Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik Allah ina neman tsarinka daga kaucewar ni'imar da gushewar ni'ima Allah idan ka min ni'ima aka sanni da wannan ni'imar Allah ta tabbata min da ita shi ma mun ci a ba ni ta dogon bayani a kai shi duk wata ni'ima ta duniya in Allah ma karo ubangiji ya tabbatar ma da ita Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik akwai jarrabawa Allah ya ma ni'ima ya ɗauke kaɗan ne suke yi ci in ka ci sauki ma kuma wani alkhairi ne akan wani alkhairi in zuciyarka mai rauni ce kuma babin addu'a da ibada ka dage din ni'ima Allah ya tabbatar maka Allah ka tabbatar mana da ni'imomin ka wa tahawwulu afiyati da juyawar afuwarka akan mu Allah yadda kai afuwa ka kauda kai ka kyale mu Allah karka juya wannan afuwa Allah kullum ka tabbatar mu da zaune afuwar ka bar mu cikin mutunci da darajar mu Allah kai mana wani har iya karshen rayuwar mu wa fuja'ati nikmatik da bagtatan na azabarka uqubarka ba hiri ta sauka akan mu Allah ka kare mu Allah ko da mun maka laifi mun yi kuskure Allah kar a kawo mu tare da mu shirya ba a ba mu da ba mu yi tuba mu yi istighfari mu gyara tsakaninmu Allah muna buƙatar wannan amma a yi laifi yau Allah ya kama ka a yau wannan duk inda ana yi haka ba wanda zai tsira to Allah kada a yi mana kamun kuj'a akan kurakuran mu wa jami'i sakhatika Allah duk wani dangi na fishinka Allah ka dauke shi Allah ka hada mu da shi Allah ka tsare da mu Allah ka kiyaye mu wannan kusan kashi na farko na da'awatin Nabi sallallahu alaihi wa sallam babin ya gama da shi bayan babi da biyu still ma da zai biyo da wasu addu'o'in na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya samu dace wani abubuwan da muka yi kusan sashi uku muna addu'a addu'o'i na manzon Allah ina jin karatu uku muka yi akan su yana da kyau ɗan uwa su duba masu lafazi masu sauki su haddace su rinka neman ubangiji ya tabbatar musu da nan addu'o'i kuma dai za ku ji malamai suna yi wani lokacin za ka ji su ana yin su a hudu ba wani lokacin ana yin su a wajen ɗaurin aure ko wani lokacin za ka ji su ana yi a wajen addu'o'in sallar gawa wani lokacin za ka ji ana yi wasu addu'o'in mahallinsu ne wasu ba mahallinsu ba ne wasu aka ji su a algunutu ana yi so mutum ya duba da addu'o'i masu sauki masu daɗi na fazil da za ka iya haddacewa ka riƙa wa Allah madaukakin sarki addu'a da su yana da kyau kuma a waɗannan ne ba za ka mata ba ce duk ba wanda za ka iya ka duba mai sauki ka iya ta kama Allah madaukakin sarki ko a cikin sujada ne Allahumma inni as'aluka al-huda wal afafa wal ghina wannan da sauki ko Allah ina neman ka shiriya Allah ina roƙonka kamewa da sau da kai Allah ka wadata ni wannan kadai ka rike kana da arzikin duniya Allah ya sa mu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillahi rabbil alamin kai manta akwai sakonni guda biyu ba sani ba ko masu rubuta su rubuto da su akwai yar uwa da take yawan agazawa akan harkokin karatuttuka da wani lokacin ana neman taimako galibi ne gaskiya ita ce take turo da babban taimako ko ba tare ma da an san kowa ce ba wancan satin mun sanar da ɗan uwa da Allah ya wa jarrabawa ta gobara muka sa shi cikin addu'a to ta aiko da sako naira dubu arba'in dubu talatin ta ce a bashi ya rage raɗaɗin asara muna addu'a Allah ya saka da alkhairi dubu goma kuma ta ce a bani Allah ya saka da alkhairi Allah ya bada lada eh haka kuma cikin addu'a ita kanta da kuma wata ƴar uwarta suna da buƙatu na alkhairi dama dai an faɗa wannan sashin wannan sashin dai suna da bukatu irin na wannan alkhairin ubangiji Allah madaukakin sarki ya biya waɗanda suke na sharri ne ko ake tsoron sharrin ubangiji Allah ya tsare Allah ya yi haka yar uwa dai sun da za ta tafi gobe asibiti za a yi mata operation a asibitin zare ne nake tsammani to tana neman dai ita ma yan uwa ta ta addu'a kashi biyu kashi na farko Allah ya kai ta lafiya ya dawo da ita lafiya dukkan haɗurra da wahalhalu da suke kan hanya da jarraba ubangiji Allah ya yi musu Allah ya kai su lafiya da da su lafiya aikin da za a yi kuma Allah ya sa a yi cikin sauki Allah ya sa a yi cikin nasara Allah ya ba ta lafiya Allah ya sa ta yi mata karkara zunubi sauran yan uwa da suke duk da bukatu na alkhairi da addu'o'i muna addu'a Allah ya biya Allah ya sa da kowa da abin da alkhairi duk abin da muke tsoro na ibtila'i da jarrabawa da tashin hankali ubangiji Allah ta kare mu a magance mana sai tambayoyi assalamu alaikum malam dan Allah ina neman a taimaka min da addu'a domin dan uwana ne ya aure amma gaskiya auren ya zame masa matsala da tashin hankali to fa Samun matsalar kai ne ka hango matsalar ku? Ku ne kuka hango matsalar shi bai hango ba. So idan kun kasa ya kasa hangowa ne ku ne kuka hango masa don Allah ya sa ya hango idan kuma ku ne kuke kallon matsala ji a gurin sa alkhairi ne ai addu'a kuma Allah ya yi to in dai matsalar sunanta matsala kuma tabbatacciyar matsala ce Allah ya yi masa in jarrabawa ce da sharri Allah ya yi ya magance mashi idan alkhairi ne kuma cikin auren Allah tabbatar da alkhairi ya dauke bangaren da yake da tashin hankali din da kuma tsoro assalamu alaikum malam ina so kai magana akan yan mata na'am na dan ambata suna ne a cikin shi yasa ban biya so ba suna ya fito kwarara bangaren yan mata dai wanda suke zuwa karatu an ce da yawa suka yi wasa da wayo an kai wajen sati hudu ana mun magana wallahi mata daban-daban sun gaya ba cewa akwai yan matan da in sun zo kuma sai su buɗe wayo sai su ci gaba da chat to kaga idan kin zo karatu kin kama wuri kin zauna kina tashi wata kike tare da ita fa kina dauke mata hankali ko da ba da ita kike magana ba so dan Allah ƴan watan da suke zuwa wajen karatu idan ba ku gama hira da samarin ku ba ku zauna a gida ku hira idan chatin za ku yi ku zauna a dakunan babayen ku ku yi chatin a dakunan babayen ku in kun zo masallaci wajen karatu ya kamata ku zauna a cikin karatu ya da dina amanu la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi wattaqullaha inna allaha samiun alim malamai suka ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kada ku daga muryar ku sama da sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda ake karatun hadisin manzon Allah don aka yi abin da bai dace ba kamar a gaban manzon Allah ya kama ne suka ce in ana karatun Qur'ani ana bayanin Al-Qur'ani sai mutum ya gilanci kamar a gaban Allah yake idan ana bayanin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya yi jilanci a lokacin da ake bayanin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ba za ki ji daɗi ba ko ba za ka ji daɗi ba a ce an zo alkiyama a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an waye ka an ce waɗannan su ne marasa kunya a wajen karatun hadisin ba zai daɗi ba to dan haka in mata da suke zuwa wajen karatu in kun zo da niyyar taruwa da niyyar fahimtar addini da niyyar ku gyara mu'amalar da ubangiji ya kamata ku kiyaye ladabin zama a wajen karatu Allah ya taimaka Allah ya bada ikon kiyayewa har maza din ma da yawa wani lokacin za a ga hatta in mutum zo zan abin karatu sai da an kira mutum sai da wai yana da buƙatar ya ɗaga waya akwai ƙarancin ladabi a kira ka wajen karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wanda zai kira ka sai yake da maganar manzon Allah kowa so ka ɗaga wayar ka saurare shi kamar kana ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko da kana zance fa akwai wanda zai iya saurara suna da kyau uwa suke gane meye matsayin abin da ake faɗi in maganar mai faɗa ce kamar ni da nake zaune wanda ya kira ka ya fi ne daraja da mutunci babu laifi amma magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a ce in dai har ka zauna da kafa rai ya kamata a ce baka da rubuci mafi kyau mafi dacewa ka saka a flight mode da ka zo wajen karatu kawai ka dora duk wanda ya kira ka ya hau jirgi ya same ka ka sa wayar ka akan jirgi kawai ya eh dole aka zo kawai ya yanki tikiti eh na yi ta kiran ka ban same ka ba ka sai ina wajen karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hadisi zarge ka in ya zarge ka kuma Allah ya kaurace ka menene matsala so ya kamata mu san abin da muka zo mu mutunta abin da muka zo dan yi yan mata dan Allah a ji tsoron Allah a daina wasa da waya idan an zo wajen karatu assalamu alaikum Allah mai da dakka gida lafiya amin dan Allah malam ina so a jawo hankalin iyaye mata game da sabon yayin hijabi da ya fito wanda aka yi shi da hannu kuma hannun yana da dantsan mace kuma yanin hijabin kamar tsirara yake kuma suna sa igiya su ɗaure kansu sai ya yi kamar tozon rakumi kuma har wajen karatunka suna zuwa da irin wannan hijabu na na wato shi wasu da kaga an yi magana an danganta ta da wajen karatu wai ana wa mutum kyakkyawan zato ne duk wanda ya bar uzurinsa ya taho na'am iyaye mata duk muna jin gurin cikin masallaci yasa muka dan saurara muke dariya mun ji hayaniya har ta shigo masallaci na'am shi duk wanda ya rubutu ya ce har ana zuwa wajen karatu shi abin da yake ne kamar kyakkyawan zato yake duk wanda za ta katse uzurinta tun kafin magariba ta taho masallaci ta yi zaman awa ɗaya da wani abu ya kamata in an ga abu na kuskure a ce su ne sahun farko wajen gyarawa ni abin da nake a zartan masu rubutu tambayan suka ce har a wajen karatu akwai ma'ana a gurin ya kamata a ga abin misali ba duk hijabi ba ne bai ke aka sunan hijabi tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce sun fani min ahalin nari lam arahuma mutane guda biyu dan wuta ne ban gan su ba samfurin na farko yace nisa'un kasiyatun ariyat mata ne da tufafi da kaya a jikinsu amma manzon Allah ya ce ariyat tsarara ke kin yadda tufafi kika sa kuma duk wanda ya ganki ya san da kaya a jikinki amma idan za a wa kayan jikin da farahi to dai yake da tsarari wata idan ta taho in aunawa za ka yi ka iya sanin mai tudin kirjinta ka iya sanin mai tudin bayanta mai tsawonta duka hijabin ya nuna kuma a cikin hijabi take wannan bai kamata a kira ne sunan hijabi ba akwai hijabin da ake tabba za ga bullum katon hijabi ne amma in suka sa hannu kuma ya daga ba ɗaya shakkun su ya fito a cikin hijabin wannan in ka gaya musu dama dama ni ne in sun cire hannun su sun mera da cikin hijabi so irin hijabin da zai fitar surar mace to na bai aka sunan hijabi ba yasa imamu albani da ya zo magana akan jilbabul mar'atul muslima tufafi ko rigar da mace ya kamata ta sa musulma wa yake kokarin rufe kofa nan ne tufafin da ya kamata musulma ta sa sai ce ya kamata ya zama tona da siffofi guda takwas daga cikin siffofin da ya kawo yake cewa ya zama to fazfam yana da faɗi binjime mai refurin rum haka ake so a gan shi kuma la yushribu libasal kafira baya kama da tufafin kafirai ta kowace fuska to wani lokacin za ga ko an sa hijabin sai ka tadda yanayin hijabin yana kama da zamantacce da an kayan arna ko kuma ka gan shi a tsuke shi ya matse jikinsa ko kuma surar jikinta ga ta nan sukutum da guda ya fito kuma yake Allah ya kuna shaffafan kare zaman to yana da raga transparent ana iya ganin abin da yake da yawa kuma sai ga in aka yi kaya transparency ya yawa ya ce wannan kaya ne kayan mata ne wai su duk kayan da aka gani raga raga kawai kai tsaye ma an san nasu saboda mai saboda su ne suke iya nuna tsalaicin so ya kamata mace in za ta yi hijabi ta kiyaye ka'idar hijabi wannan za ta zo wajen karatu ko ba za ta zo wajen karatu ba tana gaban makaɗi ne ko tana gaban malam in dai za ta sa hijabi ta sa hijabin da ya amsa sunan addinin musulunci in za ta yi musulunci ta yi musulunci in za ta ɗana arnanci ta ɗana arnanci in za ta yi sako ta san sako shi ko a batu aminu na bi ba'adul kitabi wa takfuruna bi ba'd ko ake raba alqur'ani wani bangaren ku zaba ku yi wani bangaren ku zaba ku ce dai an girya ya kamata a bari gaskiya yanzu a yi addinin musulunci a yi shi wato kan udkhulu fi silmi kafatan wala tattabi'u khutuwati shaytan ku shiga addinin musulunci tsugudun tsulum kada kuke bin zare ɗaya na shaytan su ne khutuwati shaytan al-shaytan ya auna ya ga ba za ki yi shirka yace to amma da in an zo biki me zai ana dan tahi daga ba a istighfari wannan abin na kwana biyu sai ga cewa ko malama ce mai da'awa idan biki ya zo sai ga sosai ta yi sintir ita ma tuma tuma tuma haka za a ta sai na wai aka wai biki ya ta aiki da ita za a yi rawa da ita za a yi hutu da ita za a yi kaza kuma abin da bata sani ba shine da wanda take jin kunya da wanda ba ta jin kunya duk lokacin da aka dora haka za ka gan su la wannan ai wannan ustadiya ce na wannan wannan malama ce wannan fa kawai sai ka aiki karu tana take wuta da zama makaranta ka ga ita ma duk ta kwafi mutane suna mamaki Zaka in kana da addinin musulunci kana rike addini kai kuskuren ka nauyi gari akan wanda ba rikon addini shi yasa malamai suka ce annabawa idan suka yi kuskure wajen ɗaukar abin da ba shi ne ƙululuwa ba Allah hukunta su yake wanda kai a gurinka in kai ko kallon ka ba za a yi ba saboda mai darajar da kima ta wuce wannan abu da haka kai ma idan ana maka kallon addini da ruko da sunna da wani ka in kai abu kuskure ɗaya duk garin na kowa hayar na ai wani ne kaza fa aka yi shi ma a gidansa kaza aka yi saboda me wai shi bai kamata a samu wannan kuskuren a gurin ka ba to kai ma kamata ka san Allah ya maka wannan alfarma din in kana zuwa wajen karatu kana darussan addini kana da wata alfarma kai ne baka san kana da akwai ba kai kokari ka rike wannan alfarma din Allah ya sa mu dace dan haka wannan hijabin dan Allah iyaye mata da ƴan mata su yi kokari su kauce masa su yi hijabi da yake amsa sunan hijabi a musulunci sai Allah ya bada daba ko ya bada lada na biyayya a gare shi Allah ya samu lafiya malam wani mutum ne ya ce wa matarsa mutum ne ya ce wa matarsa idan ta fita ta kofa a bakin aurenta shine ta fita ta windo wani na gwada da bobula ko shi ne ta fita ta windows auren yana nan ko babu yana nan duk da ya sa sharaɗin ta kofa ko ita ta fita ta windows kaga ta zaɓi auren ta kuma ya nuna sai a malama fi gihu da aka ta yi kaga wadda ta zauna lafiya kalau galibin mata na ji malamin ibrahim daura na fara yana cewa matsalar mace duk lokacin da ka sa mata sharaɗi akan sai to kwakwan da sanin kun rabu da matar in na ga kin yi kaza a bakin auren ki to tabbas sai ta yi dan haka in kana faɗa ka tabbatar a bakin auren to amma kaga ita da aka sa mata har ta yi kokari ta balle gogula inda akwai mota eh ta yi ta windo ta yi waye ka ga wannan wanda zo ta ta ina ta huta ce ta windo a ba kofa ba ce ba windo da ba kofa da ba kuma idan abu ya ci kira ma in kika bunna ta kofa na sake ki ne ta kirawo magini da Allah rufe mu wannan bamba eh to ba za a san auren ta ba ya gyara in ya dawo shi ma da ya faɗa ba so yake sake ta ba za ka yi aka yi za a ruga da yi wannan bangon gabas na fita zai saboda kara mutu a kara a saka aure na duka da sai kira mai gini a sake tagawa a gyara a yi filasta a yi fenti da waye kuma aka yi dama an dawo ɗakin kaga yar ya riga ya kare fita ce ta kofar ita ce da yar ɗin yake auren tana na lafiya a insha Allah amma dai mutane su daina abin da yake kama da iskilanci da wasa Allah ya samu dace Assalamu alaikum Allah ya kara wa da lafiya amin dan Allah mala ina roƙonka ka ƙara bayani akan menene riba ko kuɗin ruwa domin malam har yanzu wasu suna ganin kamar ba su da laifi idan sun karɓa dan malam Allah ƙara bayani su so malam kar a gaji shi babu abin da za a faɗa sama da abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa din mai cin riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas zalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba duk wanda yake cin riba kuma yake ganin ba laifi ba kuma yake ganin ɗaya suke da riba wannan da shi Allah ke magana mai cin riba ya san riba ce wannan kuskure yake wata il azabar sa da lafiya da sauki amma wanda yake ya dage akan ba laifi ba wannan kai da shi Allah madaukakin sarki ke magana Allah ya tsare mu riba hanyoyin da ake cin ta tana da yawa kuma kullum mutane ƙara wayo amma duk wani abu in ka auna ka ga akwai element na riba ka kauce masa shine ya zama maka lafiya da alkhairi Allah ya samu dace malam tambaya ta ita ce na yi aure amma akwai alƙawarin kaya da nace zan mata amma ban mata ba lokacin da aka sa rana da saura sai bikin yayarta ya zo sai aka ce za a hada ni ko ban shirya ba sai nace a daura daga baya na mata kayan auren gwargwadon ƙarfi na amma na ba da sadaki na masa kayan fitar biki zuwa yanzu muna da yara sama da uku gashi mun rabu shin zan mata ne ko ya abin yake za ta mata almuslimuna ala shuruɗi ko Eh. musulmai suna kan sharaɗin matsawar sharaɗin bai karya doka ta addinin musulunci ba za ka aure ka ba ka kuɗi suka yadda su bi ka bashi suka bi ka bashi har ta ma 'ya'ya uku amin babu aula ka cika mata ka je ku zauna ki ce to da Allah malama Allah da ya kaddar auren mu ya rabu kuma na ya alƙawarin zan miki kaya ban yi ba ku daidaita me ya kamata amma ta zaɓi irin atangofin da take so da laifin ɗin da waye a yi mata abin da za ta gamsu sai ya kare ko ya rage raɗaɗin ciwon wancan rabuwa ɗin ko da ma ba ka yi alƙawari ba in an rabu da mace ana so a kyautata mata ka saki mace madadin ka ce kwahe kayan ki yar matsiyata a a kai mata nasiha kai mata wa'azi ta yi idda a gidanka ta ƙare ran da za ta tafi ka ɗauko ta a mota ka kawo ta gidanka ku shiga ku gaisa da 'yan gidan sai kuma ka sa wani kuɗi a brown envelope kamar dubu ɗari da hamsin dubu ɗari sai ka ce tuga yi wannan da Allah sha ce an rage ‘yan abubuwa kafin Allah kawo mutum da za shi aura baban da kuka gaisa sai ka bahe dubu hamsin babar ta ka ba ta dubu hamsin a bai kuma ba amma dai ba za a zage ka ba ko ba za a zage sunna ba shi yasa musulunci yace fa marke uhunna ko wa marke uhunna wa sarri uhunna sarahan dalila ajiyar da su dadi kuma ai musu sarki mai dadi ko kuma kana da gida bungalo daki uku da waye da waye da ayya uku kai rabuwa ta zo kuma dama ga wata bida san kana yi a gefe daga ce tun da Allah ya kaddara rabuwar mu ta zo kuma dama dai mahaifinki ya rasu wata kirgidan zaki zo na da matsala na bar miki wannan gidan ki zaura ki da 'ya'yanki a ciki ga dubu ɗari uku a tsaye muke firji da wane ne shake yar kankara da wai kamar Allah ka mutu tsaye. Kaga babu ne da ayanta guda uku ga firjinta ga dubu ɗari uku za a ga wani ɗan fatuwar ɗin ke biyu. Ai, ɗan fatuwar in ya zo sai ya aure ta hike nan, in ya gama aikinsa da daddare in ya zagayo ya zo gidansa ya kwana. Ka mutunta ta ka mutunta kanka, madadin ta zan tafi gama cikas ita ce laraba ita ce alhamis ita ce asusufa ita ce tsakar dare ya aka yi mutu tare da yadda tsaya fafaran fafaran fafaran fafaran amma an kai mata wani hikirin gani ba ganga asiri ka rufa mata asiri da yawa mutane abin da suke kasa gane a yan sun sake mata ba su da mutum kwanciyar hankali za a ga shi na mutum ba ya so ta riga shi aure ita matar ba ta so ta riga shi aure kuma shi namijin so yake ta aure na kasa da shi wai dan ta gane kuskurenta ita Allah Allah take ta aure mafi aure mafi fafiya dan a gane wai tana da kirki to ya kamata ya zama to soyayya ce ta hada soyayya za ta raba da mutunta juna almuhim dai duk alƙawarin da kawa matarka matsawar ta zo gidanka wannan auren ya zauna ko bai zauna ba tana da buƙatar ka cika mata wannan alƙawarin za ka cika ko a duniya ko a lahira Allah ya sa mu dace salam Allah ya saka wa malam da alkhairi amin malam mutum ne yake da mata biyu uwar gida da amarya sai ya bugo waya da niyyar ya saki amarya sai uwar gida ta daga sai ya furta sakin malam ya matsayin sakin wallahu alam yanzu kamar wasa kwakwalwa mutane su gifto ko ai wayar amarya daban wayar uwar gida daban ko Assalamu alaikum, Allah ya kara wa da lafiya. Ni tela ne ina ɗinki ana kawo min yadi hudu da rabi hudu ko biyar ina ɗinkawa a wadace. Wani lokacin yakan yi saura da bai taka kara ya karya ba ko in ce ma za a iya yin da shi. Malam wani lokacin wani yana kawo yadi uku, to malam wancan sauran da muka ajiye muka ɗauko mai aljihun wando da shi ko aljihun gefe to malam ya matsayin haka ne. duk abin da mu'amala da al'ada ta yarda da shi wannan baya bukatar sai an yi tambaya a kansa guntun yadi da bai taka kara ya karya ba kamar da ka ambata kuma wannan shine mizanin da za a dauki tambayar ko amsar shine bai taka kara ya karya ba in an bawa mai yaji me zai yi da shi babu amfani da zai da shi a gurinsa to don haka in ka ajiye kawa wani amfani da shi a nan gaba yana da lada kai ma kana da lada cikin wannan amfani madadin a ce je kaka yanko kwata sai aka yi sa'a shi wannan akwai rabin kwata a gurinsa wani oba ya kenan wani ya jama akwai oba ya aka maka masa a jibin gefe nan ma aka maka a jibin gefe yake an hutar da mai siyo kwata babu da shi a cikin wannan al'amari amma duk abin da mutum idan ya gani zuciyarsa za ta ji ba daɗi wannan kana da buƙatar izinin shi akwai yankin da ya ban labari cewa ɗan majalisa ne in zo bai san ba wannan yadda tana da aiki da haka in zo ne duba shadda san ta me miya mai tsada ya so ya di goma ni kuma yake shi bakwai mai babban riga ukun yi ma ya ce ta ado irin da yan majalisu da shi kaga wannan yana da buƙatar ya nemi bayani to ranka ya dade honorable bakwai tana isa babban riga ukun ne nake ɗinkawa kaga kenan in ya yafe masa ta farko ta biyu da ta uku yana da magana so duk abin da zai tsune ido in aka ji labari za a ji ba haka ba yake to ko an yi irin shafan nan fa ta gefe malamai sun ce ban da ita ka san dai wannan mutum da aka yi naga malam dr haya nasiri haya ya amsa ta tambaya mai kama da wannan a gidan rediyon jigawa ko cibin jigawa da suka dora na gwaji ya amsa tambaya kun zauna da mutum uban gida ne da waye ka dan cucuce ni kuɗi da kazo za ku rabe kace to ni dai ka san zaman da muka yi akan dan samu kuskure tsakanin harshe da hakori ma ana fatawa ni dai duk abin da na ma na yafe maka kai ma ka yafe sai sai ya yafe sai malamai suka ce duk zalunci na kuɗi ban da shi a cikin wannan yafiyar ka fito ka gaya mai da hausa na ɗauki dubu ashirin ran nan na ɗauki dubu saba'in ran da aka zo aka sa rana aure na da na bi wuya wuya na rasa na ɗauki dubu ɗari na ba su sun je sun siyo akwati in aka lissafa abin da na cuce ka sai kai wajen naira dubu ɗari takwas da dubu ɗari bakwai hidda nake so da zagi da gulma da waye ka haɗa ka yafe mu malamai suka ce sai an yi wannan sannan zalunci na kuɗi yake fita don haka duk abin da ka san yana da kima ku dane yaudarar kanku da Allah a zo a yafi juna ko uwar gida ta gama cutarka ta gama cutarka ko amarya ta gama cutarka sai a ga kuma ana yan koke koke a yafi juna komai ya wuce a'a duk babbar cuta tana nan sai an mata zama na musamman in ba za a yi mata ba da hausa kar ba ta gaya masa ba amma na kai ka wajen boka a matsala ta faru an yi abubuwan da yake kuskure ne kuma manya ne da girma amma ba tone tone in ka ji ba daɗi amma so da ke gafe mun na tuba kenan ka yi tattara ni menene ka ce a wala ba zan iya faɗa ba amma dai babba ne a ya fi a ya aka yi wala ya kullum yana cuce ka kuɗin sefa ne a da hada na yi aka yi gida a guri kaza da waye duk da kuɗin kai kuma yanzu gidan ya ƙare ya tsaya sai an faida shi babu komai a hannuna amma kuɗin kai ka ga mana da hausa ta gaya maka in ka ce kaya fi to kaya fi da haka dai duk abin da yake da kima da daraja wannan kana da buƙatar izinin mai shi kafin ka yi aiki abinda bai taka kara ya karya ba a al'ada an san haka yake wannan ba sa bukatar ka tambaya dan guntun yadin da za a yi aljihu ko a sa a gefen wando ko a yi lawurje da shi wannan duk ba bukatar ka an nemi izinin da shi wallahu ta'ala alam assalamu alaikum mun ja lokaci da yau ko Allah ya saka wa malam da alkhairi muna so a yi nasiha ga mutanen da suke bude mana gidajen event ko event center ko wedding event da wanda suke ba da gidajensu a je a yi shagalin fati da dina ana kaɗe-kaɗe da raye-raye domin wannan matsalar abubuwan kullum karuwa take wala ba kuma da kuma ko ina karuwa suke event center sun yi yawa mutane sun mai da ta kofar samun kuɗi duk kofar da take akwai nau'i na haramci a cikinta duk kuɗin da aka samu akwai haram a cikin shi idan abin da ake a event center ya saba addinin musulunci akwai tallace akwai raye-raye akwai kaɗe-kaɗe wanda musulunci yana faɗa da su to duk abin da aka samu ta wannan kuɗin to akwai zunubi a cikin shi shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin shi irin abin da suka bayyana shi ya dunkule sai haramun ne a ci wannan kuɗin sai mutane uku in sun ma kyauta karka karba karuwa in kai ma kyauta karka ci saboda kudin ta kudin haram ne dadin bakin goka idan ya ma kyauta karkaci dan haramun ne na ukun na manta su so duk wani abu in dai ya hada da nau'i na haramci da abin da musulunci ke fada da shi wannan kuɗin da mutum zai samu haramun ne da aka ji wanda zai yi investment ya raya garin shi a yi abin da ya dace da sunna man ya raya da addini ya dace da zamani sai Allah ya sa maka albarka a cikin shi ibn san da sunan Allah da kafin mutane su fahimci addini ne duk sa'a ne shedan ne yanzu lokacin sa ne yake baje koli so in ka zai ka gina gidanka ma ka bude ibn san ta za a daina shiga ne an yi lokacin da kamar ba a yi sahara hotel ba an yi osta ta wuce masallaci ne za a gurin osta ko so duk abin da kake tsammani na sabon Allah in ka rike zai baka mamaki tsohuwar sinima ta kuma batta ne yanzu gidanka ta bace so duka zamani in ka bi shi sai kai ka gaba kuma abin da za ka samu Allah ba zai rufa ma asiri da shi ba da haka masu gudunmowar buɗe event center su gina gida su bada a yi kaɗe-kaɗe waɗannan mutanen suna ɗauka wa kansu jafaɗi da bala'i ne Allah ya tsare za a iya samun karatuttukan Dr. Malam Abba yawo a sabon website kamar haka www.da'awatulhaq.com za mu ɗora link ɗin a group insha Allah kamar da aka faɗa da a karatun sifatul sala da'awatul haq suna ɗora dukkanin karatuttukan da na baya da na gaba duka za a iya samun su a wannan website Allah ba da ikon bi da kuma fa'idantuwa da abin da yake ciki waɗanda suke kula da waɗannan website ɗin Allah ya taimake su Allah ya saka musu da alkhairi dukkanin masu ba da gudunmawa wajen tafiyar karatu da dukkanin uzurarka mu na addini ubangiji Allah ka taimake su ka agaza masu Allah ka taimake mu ka karfafe mu akan addini ka tabbatar da daga daga mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin